إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن من دقيق المسائل وأهمها وأخطرها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأمور عند التعليم وعند الفتوى وعند مخاطبة الناس وعند اتخاذ القرارات وكذلك عند تحفيذ الأحكام ومن الأمور الواجبة على طلبة العلم والدعاة والخطباء ومن سلك مسلك توجيه الناس وكان من مسؤولياته أو هو من مسؤولياته أن يرشد الناس أو أن يرشد الناس ويعلمهم أن يكون نظره دائما منصبا إلى هذه المسائل إن معرفة أن هذا خير وأن هذا شر علم وله مكانته ولكن أعظم منه وأفضل هو معرفة خير الخيرين ومعرفة شر الشرين إذا وفق العالم والمجتهد إلى أن يفاضل وأن يوازن وأن يفارق بين ما هو خير من الخيرين وبين ما هو شر من الشرين فهذا عالم ومجتهد موفق خصوصا إن علماءنا قد حذرونا وبينوا أن عدم معرفة هذه الأشياء وعدم إعطائها حقها خصوصا كما قلت عند اتخاذ القرارات مما يؤدي إلى الفتن والفتن يجب الحذر منها ويجب اجتنابها أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من شر الفتن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ينقوى مسلمين masu ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma mabiya gare shi, ina jin hankalin kaina da ku baki ɗaya, mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa, kuma sannan mu kula da Allah, mu kiyaye shi irin kiyayewar wanda ya san cewa ubangijinsa yana jinsa kuma yana ganinsa bayan haka ya ku bayan Allah daga cikin ilmomi manya-manya masu girma masu daraja ilimin aunawa da fayyacewa tsakanin abin da yake alheri da abin da yake sharri a bambance abu kaza alheri ne abu kaza kuma sharri ne sannan kuma a san cewa a cikin sharrin ko a cikin alherin abu kaza ya fi alheri abu kaza ya fi sharri to wannan fiƙihun babu fiƙihun da ya kai shi kamar da malamai suke ambatawa yana da sauƙi mutum ya iya ce maka abu kaza alheri ne abu kaza kuma sharri ne to amma ilimin da ya fi wannan muhimmanci shine zurfin ilimin da zai nuna maka a cikin alherin ka iya bambance wannan alheri ne ya fi a cikin sharri kuma ka nuna ka bambance ka tantance ka fayyace ka fitar har a gane a sharrori abu kaza ya fi sharri malam ibn taymiya yana cewa musulmi ko malami faqihi ba shine wanda zai iya ce maka hadha khair wa hadha shar wannan alheri ne wannan sharri ne a'a wanda yafi kowa fahimta da zurfin ilimi shine mai iya gane maka in an tattara masa khairi alheri alheri a gaba zai ce alheri kaza yafi in kuma an tattara masa sharri yayi dubi a cikinsa zai ce maka wannan yafi sharri akan wannan wani zai ce bai fahimci ina aka dosa da wannan zancen ba to dama zance ne na malamai kuma malamai akewa ɗaliban ilimi masu da'awa masu wa'azi masu karantarwa waɗanda za a tambaye su hukuncin abu kaza su ce kaza halal ne ko haram to da su ake a duk lokacin da mutum zai ɗauki hukunci ko zai ɗau mataki akan wani hukunci yana daga cikin alamar zurfin iliminsa sanin awaqibul umur wa ma'alatuha abubuwan da za su je su kai su komo in an yi abu kaza abubuwan da za su iya aukuwa in an yi abu kaza duk malamin da ba shi da ilimin haka to bai cancanci ya ba da fatawa ba bai cancanci ya tsaya gaban mutane ba dole ne ya auna hankulan mutane ya kuma auna menene alheri menene sharri sannan kuma in an yi abu kaza menene zai auku ba gaibi ya sani ba kuma ba wahayi ake masa ba amma ilimi da zurfin ilimi da kuma tuntuɓar manyan malamai yana cikin abin da zai taimakawa ɗalibin ilimi fita daga fitintunu malamai sun tabbatar mana cewa rashin sanin irin wannan ilimin sababi ne babba daga cikin sabubban fitina akwai al'amura guda uku التعارض بين المصالح التعارض بين المفاسد التعارض بين المصالح والمفاسد dole malami ya san wannan akan samu inda abubuwa ne na alherin an ce maslaha ana nufin amfani da abin da zai jawo amfani da alheri shine ake cewa maslaha mafsada kuma duk abin da zai jawo barna abu ya zama shi barna ne kuma zai jawo barna to idan abubuwa suka saba wa juna za ka iya kallon su ta ɓangare uku wani lokaci maslaha ce dukka amma kuma ta saba wa juna me ake nufi wannan abun alheri ne wannan ma alheri ne to kuma ba zai yiwu a samu waɗannan abubuwan guda biyu duk a lokaci ɗaya a yi su ba to ilimi da zurfin ilimi da fahimta ita ce samun malamin da zai iya gane maka a halin yanzu abu kaza muka fi bukata sama da abu kaza duk da duk biyun nan alheri mataki na biyu idan barna da barna suka haɗu wannan barna ce wannan ma barna ce kuma ƙa'idar malamai wanda ya kamata in gaya mana wannan kafin in zo nan ita ce asalin shari'ar musulunci an gina ta akan tahsilu almasalihi wa takmiluha wa dar'ul mafasidi wa taqliluha duk musulunci in ka kalli shari'arsa da dokokinsa an gina su ne akan waɗannan abubuwa samar da alheri duk abin da yake alheri ne amfani ne to a samar da shi a cikin al'umma kuma a cika shi ya zama an same shi a cikakkiyar fuska abu na biyu tun kuɗe ɓarna da kawar da ɓarna da kuma rage ta ma'ana a samar da alheri da amfani kuma a kai matuƙa wajen cika shi takmil nan ana nufin maximizing wato a cika abin ya kai matuƙa yadda ake bukata ita kuma barna a tunkuɗe ta a ture ta in ba zai yiwu ba to a karanta ta ta zama kaɗan to a waɗannan abubuwan sai ka hangi wannan matakai da na fara ambatawa guda uku in alheri da alheri suka haɗu malami ƙwararre shine zai ce a halin yanzu alhe kuma ba zai yiwu a sami dukkansu lokaci guda ba to sai a yi tarjihi a fifita cewa yanzu mun fi buƙatar kaza akan kaza to ilimi ke hakanan idan barna guda biyu suka haɗu lokaci guda ƙarfin da muke da shi shine ba ma iya tunkuɗe su duka guda biyu to shi ma sai a duba wacce ce tafi girma to sai a kai mata hari sai a taru da ƙarfi a tunkuɗe babbar to matsalar har yanzu yanzu misali malamai suna cewa wannan yana da alaƙa da in kuma aka zo mataki na uku maslaha da mafsada suka saba wannan abun alheri ne wannan abun kuma sharri ne to wannan alherin ba zai yiwu ka iya samar da shi ba sai an samu wata barna wannan barnar kuma ba za a iya tunkuɗe ta ba sai an rasa wani abu na alheri to faƙihi malami masani shine wanda zai ba da mafita ya ce abu kaza abin da za a yi shine in mun aikata kaza akwai barna da za ta iya aukuwa to sai a duba ɓarnan nan in ita ce tafi girma sama da alheri to a tunkuɗe ɓarnar ko da za a yi haƙuri da wannan amfanin da zai zo Allah maɗaukaki yana gaya mana wa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas Allah sai warware mana fiqhun anan sai ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin da ke cikin shan giya da caca ya fi amfanin da ke ciki don haka ashe kenan shi yasa kuka ga shari'a ta karkata zuwa ga a haramta shan giya daga ƙarshe saboda in ma da wani amfani to sharrin da ke ciki ya fi yawa to wannan abun malamai sun gina fiƙihu mai faɗi a ƙarƙashinsa kissar annabi Musa da annabi Khadir lokacin da ya lalata jirgin ruwa ya kashe yaro annabi Musa ya tambaye shi me yasa kai wannan me yasa kai wannan duk mun san kissar ba mu da lokacin da za a ɗauko ayoyin gaba ɗaya mu fassara su annabi musa allah a lokacin bai ilmantar da shi alherin da ke cikin alalata jirgin ruwan ba sai da hazir yake gaya masa akwai wani sarki ne azzalumi wannan jirgin ruwan na faƙirai ne in kuka bar shi ya wuce in ya ga mai kyau ne to zai kwace shi don haka da muka lalata shi in ya ga ba shi da kyau zai kyale shi to wannan ilimin da Allah ya ilmantar da annabi Khadir ya gaya wa annabi Musa ya nuna mana ashe in abu yana da sharri a cikinsa sharrin kuma ya fi girma to a kauce wannan sharrin ko da za a rasa wani amfani a ƙarƙashin haka hakanan abin da ya shafi kashe yaro wata rana akwai kissar zamanin sayidina umar da aka je yaƙi da rumawa da aka je yaƙi da rumawa sarkin rumawa kirista ya kira abdullahi ibn uzafa as-sahami lokacin shine wakilin aka kamo shi aka zo da shi gaban sarki wanda ba musulmi ba sai ce da shi za ka karɓi addinin kirista in ba ka rabin sarauta ta zan ba ka rabin ƙasa ta ka shugabance ta amma za ka canza addininka daga musulunci ka koma addinin kirista ya ce da za ka bin mulkinka baki ɗaya ba na so ya gitta masa abubuwan duniya duk ya ƙi sai ce aje a kashe shi ya ce da in kashe ka da ka zama kirista wanne ka zaɓa ya ce gara ka kashe ni da in bar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan mufadala ce ta abin da ya shafi makoma har an kai shi an tsire shi za a harbe za a fara harbinsa sai aka kira bayan sarkin nan suka ɗora wata tukunya a kan wuta sai da ruwanta ya ƙone bayan ya tafasa aka jefa wasu daga cikin musulmi a ciki sai aka ga abdullahi yana kuka sai aka yi tsammanin rauni ne ya same shi aka ce to ku sako da shi mu sake gwadawa aka sako da shi za ka karɓi wannan addinin a barka ƙalau ya ce a'a shi tausayinsa waɗannan rayukan da aka kashe kuma an kashe su ne saboda Allah to shine sai aka ce ka yadda za ka yi sumbaci kan sarki kun san sumbata ya yi kisin ya sa bakinsa a kan goshin sarkin saboda girmamawa in yi haka za a saki fursunoni guda ɗari daga cikin musulmi to anan ya ce ya yadda sai ya fifita maslahar alherin da ke cikin ‘yan uwansa musulmi a fidda su da rai ya fi masa kuma ya fi masa sauƙi a kan wannan abin da ya aikata kalb abu ne na girmamawa ya zo ya sa bakinsa ya tsotsi goshinsa wanda in ka kalla daga nesa za ka ce wannan abin da ya yi ai ya girmama kafiri ya yi kaza ya kaza amma manufarsa ita ce mai ya fidda ‘yan uwansa musulmi daga hannun waɗannan kafirai. To ya jama'a dukkan abubuwan ina fata kun fahimci inda na dosa, a duk lokacin da al'umma take cikin wani yanayi, musamman a zamanin da fitinu suka yawa, to a yi ƙoƙari a da makomar wannan al'umma a hannun malamai masu ilimi mai zurfi masu sanin waɗannan al'amura cewa abu kaza shi ne mai amfani abu kaza akwai sharri a cikinsa kada mu bar makomarmu ta koma hannun yara ba wai saboda ƙanƙantar shekaru ba yara a tunani yara a ilimi yara a gogewa in ya zama su ne za su ɗauki mataki akan abin da zai sanya al'umma cikin alheri ko sharri to akwai matsala sosai ga wannan al'umma dole ne kuma malamai su ɗauki damar su ta cewa su magada annabawa ne wajen gayawa yara abin da ke shine gaskiya ko da yaran nan za su zage su ɗabi'a ce ta rashin tarbiyyar da ta yi mana katutu a cikin wannan al'umma hatta kai malamai sun fi karkata zuwa ga abin da mutane suke so maimakon su gaya musu abin da shari'a ta karantar saboda za a cewa malami matsoraci za a ce masa ɗan duniya yana tsoron ya gaya wa mutane cewa wannan magana ko wannan mataki da yara sukan ɗauka na cewa wane kafiri wane munafiki saboda bai fahimci abu yadda suka fahimta ba to lalle malamai su tashi tsaye su ilmantar da ɗalibansu da magoya bayansu cewa ilimin addini amana ce wakilci ne a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ku sallallahu alaihi manzo ne na rahama manzo ne na jin kai manzo ne na adalci muna kira ga adalci amma kuma muna kira ga tausayi da dukkan abin da zai jefa al'umma cikin baraɓaɓiya da rashin zama lafiya to wajibi al'umma ta mai da hankali zuwa ga malamai masana ya zama su ne za su yi magana ba kowa ya hau kafofin sadarwa na zamani facebook a zagi kowa a ci mutuncin kowa duk wanda kake da wani ra'ayi in bai tafi zuwa ga wannan fahimtar ba shi kenan ya zama munafiki wannan hanyar ba za ta kai mu ga tsira ba za ta kai mu zuwa ga ƙarin wargajewa a cikin al'amuranmu wani zai ce wai malamin nan ina ya dosa ne me yake so yi magana na'am zan fito ƙuru-ƙuru in ambata makon da ya gabata mun yi magana akan abin da ya faru a sokoto na wadda ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ran dukkan musulmi ya ɓaci kuma tilas ne a matsayinka na musulmi ranka ya ɓaci akan an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muke da shi da ya kai darajarsa wanda mai girma ne ya kai shi amma matsalar suwaye masu ɗaukar matakin hukunci in irin wannan abu ya faru doka ce take ɗauka ba samari a cikin gari ba in aka ce a bar al'umma kowa ya ji labari cewa wane ya aikata kaza don haka a tashi a ɗau mataki a kansa to haƙiƙa mun buɗe ƙofar ba za mu zauna lafiya ba maƙiyinka da kuke gaba ko ta wani abu akan kasuwanci akan aiki akan wani abu na duniya kuna da gaba da shi zai iya zuwa haka kawai ya tsaya ƙofar shagonka ya ce ya jama'a wane ya zagi manzon Allah in aka ce haka ake yi to yanzu ya za a yi shi kenan fa za a yi ta kashe mutane don haka jama'a duk yadda ranmu ya ɓaci akan wannan irin waɗannan al'amura to abin da zai iya kaiwa ga zagin addininmu da cin mutuncinsa da ɗaukar mu mahaukata dole ne mu guje shi in hukuma ta yi falillahi alhamd in ba ta yi ba alhaki da zunubi a kansu ba a kanka ba ne amma lalle in muka buɗe ƙofar kowa shi zai ɗau doka a hannunsa to lalle ba za a zauna lafiya ba wani yana cewa to ai mu dama in an zagi manzon Allah to dukkanmu mun zama mahaukata to gaskiya ba haka ba ne warasatul anbiya ba za su zama mahaukata ba magada annabawa in hukuncinsu a cikin ɓacin rai za su yi to ba za a zauna lafiya dole ne a nutsu a kwantar da hankali a duba in an yi kaza me zai faru in an yi kaza me zai faru sai kuma a ba da fatawa a kai ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali Allah ka ƙara kare darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar da ka bashi wadda babu wanda zai isa zuwa gare ta Allah ka ƙara masa ita duk kuma wanda ya ci mutuncinsa ya Allah kai mana maganinsa a ko'ina yake a duniya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ya Allah ka ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu fitintunu da suka yawaita damanmu da hagunmu samanmu da ko'ina da ko'ina ya Allah kai mana maganinsu Allah ka dawo da mu kan tafarki madaidaici Allah ka ƙara mana hankali da nutsuwa da bin shari'arka Allah ka ƙara mana haƙuri Allah ka ɗora mu akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwarmu duk wanda ke san mu da makirci a addininmu ya Allah kai mana maganinsa Allah muna roƙonka ka taimaki shugabanninmu akan maganin waɗannan matsaloli duk abin da ya dame mu na rashin zama lafiya da na talauci da na tsadar halin rayuwa ya Allah dukkan damuwar mu ya Allah babu wanda zai ɗauke mana ita in ba kai ba Allah kai muke roƙo Allah kai mana maganin waɗannan al'amura amma a cikin haka Allah ka ƙara mana natsuwa natsuwar da za ta hana mu mu fita daga layi a lokacin da ranmu ya ɓaci Allah ka ƙara mana haƙuri ka ƙara ɗora mu kuma akan tafarki madaidaici wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah